بيهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa barkanmu da sake haɗuwa da ku a wannan darasi da muke gabatarwa mai taken at-ta'ammulat fil ayatil qur'aniyyal karima ko al-istinbatat min khilalil ayatil qur'aniyya ko kuma الدروس المستفادة من الآيات القرآنية الكريمة المباركة mun gabatar da karatu kamar yadda aka sani a bangarori daban-daban na alkur'ani mai girma har Allah ya kawo mu a cikin suratu ibrahim wadda kuma mun yi karatu a cikinta har Allah subhanahu wata'ala ya kaddari mun kawo wajen ayar da take cewa wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili sai lokaci ya muna halinsa to za mu dan koma baya insha Allahu ta'ala mu gabatar da shimfiɗa sai mu zo sai mu ɗauki karatu bi iznillahi ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya wato wannan aya wa ja'alu lillahi andadan ko ba nan bane sun sanya ma Allah kishiyoyi andadan jam'u ne na niddu sai a ce andadan wato ko suna mushaddadi ko yana da fatha ko yana da kasra ko yana da dhamma wato jam'i kishi da idza kuwa af'al ina fata an fince ni niddun andad ko ba nan bane rabbun arbab ko ba haka ba duka sunan da ya zo da abin nan da shadda mudaf ana iya abin nan nashi sannan kuma sunan da ya zo da harful abin nan harful illa a tsakiyarsa an gane ko kamar yanzu bab asalin shi bawab an gane ko jami'in shi abuwab ina fata amfani shi shi ko waqt awqat an gane ko da abin da ya kama da haka wanda bahaf sun ce wanda sakin kinshi ya zama to harfi ne ba harful illa ba kuma duk huruf kinshi huruf ne sahiha wasu malamai suka ce ba za a yi masa jam'i ba akan af'al amma zance mafi inganci za a yi mai so ya koma cikin littafin at-tadribatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif juz'i na hudu zai ga wannan bayani da kuma qararatul majma' al-lugha al-qahira a inda suka tattauna kan wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam an gane ko to wannan waje ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir ya nuna tana da alaka ne da wato baddalu atafina akan baddalu alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum sannan kuma waja'alu lillahi andada mun gane wannan da ke ko almunasabat kenan wannan na farko kenan duk da yake waccan aya ta alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra mun manta game da asbabun nuzul ba mu kawo bayani kanta ba idan muka diba cikin almuharrar fi asbabin nuzulil qur'anil karim bai kawo asbabun in ban manta wani ba banga ya kawo wani sababun nuzul akan ta ba amma cikin alistiab fi bayanil asbab na mausu'a ta asbabun nuzul mai mujalladi guda uku sun kawo asbabun nuzul guda goma sha ɗaya an gane ko biyu suka inganta tara ba su inganta ba to waɗanda suka inganta akwai asar na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin da kuma asar na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin wanda suke nuna cewa wannan aya ta sabka ne ga kuffaru Quraysh kafiran Makka kenan sai ta fassara abinda ake nuhi da allazina baddalu ni'matallahi kufran an gane ko kenan kaga ashe asbabun nuzul na taimaka maka ka san su waye ayatat sabka kansu duk da yake al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab an gane ko kuma duk wanda j- musanya ni'ima Allah bayan ta zo mishi to Allah zai z- zare masa wannan ni'ima la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid sannan kuma Allah zai mishi azaba Allah yake cewa salbani isra'ila kam atinahum min ayatin bayyina wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa inna Allah shadidul iqab an gane ko fa inna Allah yaslubu an-ni'ma wa yu'adhibhu فإنه شديد العقاب mun gane wannan da kyau amma akwai asar saura ba su inganta ba to amma guda nake son in kawo wanda asar ne a ruwaito shi daga Umar ibn al-Khattab ake cewa ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran abinda ake nuhi da alladhina baddalu ni'matallahi kufran al-afjaran min quraish mafi fajirci daga quraishawa an gane ko sai ya ce su ne banul mughira banul mughira yace ku fitumuhum yawma badrin an isa muku ranar badar an kashe su sai ce kuma wa banu umayya da banu umayya famutti'u hatta hin su an jadda su dadi har zuwa wani lokaci kaga wannan an kawo ne dan a nuna sayyidina umar ya nuna banu umayya ba mutane ne na gari ba kaga a tayar da rikici tsakankanin sahabbai saboda dama haka in shi'a suke su to wannan asarkin bai inganta ba kan wani dan shi'a ya fake da shi ya haɗu maka kai ko baka sani baka zo ka zabura ka hada cikin rami ina fata ana fahimta ta wallahu ta'ala a'lam to waja'alu lillahi andadan sun sanya ma Allah kishiyoyi su kenan waɗancan an gane ko duk da yake ba Quraysha dai suka sanya ma Allah kishiyoyi ba amma na ana magana ne kansu li yudillu an sabili ko li yudillu an sabili akwai qira'o'i guda biyu anan akwai qira'a li yudillu an sabili wadda qira'a ce wato ta Ibn Kathir an gane ko da abu amr ibn al'ala ibn kathir al-makki al-qari da kuma abu amr ibn al'ala al-basri an-nahwi da kuma ruwais wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi riwaya daga imamu yaqub sun karanta li yadhillu dan su ɓace ina fata ana fahimta ta sauran qurakun sun karanta li yudhillu to li yudhillu an gane ko dan su ɓatar domin a dalla ya batar dalla kuma ya ɓaci to wancan mai fatha sulafi ne dalla ya dillu shi ko wanga a dalla yu dillu an gane ko to wanga sai ya zamanto kuma ita ce qira'a ta jamhur li yudillu amma wagga qira'a an shafe maf'ulun bihi li yudillu nasa an sabile don su batar da mutane daga hanyar Allah to su sun yi don su batar da mutane wasu malamai suke cewa a'a sun yi ne ba don su batar da mutane ba ga Allahu lamul aqiba ce karshe an gane ko tunda sun sanya ma Allah shirka karshe abin sun yi ma Allah shirka kidan a karshe abin zai zama sun batar da mutane lamul aqiba ce aqibatu amrihim an gane ko li yudillu an sabili wasu malamai suka ce litta'alilita sun yi ne don su batar da mutane don wasu daga cikin kafirai sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya yake yi قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الله يتمك متن فرعون فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وندي بي دي بدل اللي بكينا شين يقتل دكان شي ومن شركة باكا دا وندي دليل أكانتا كوني يتي الله يتي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به سيتي آي بي دا حجة با وندي شركة دا الله يتي da hujja don duk a dalilan da suke nuna cewa Allah shi kaɗai tantance bauta sun tabbata kuma an turo manzanni don haka zance a ce akan jahilci kake baka da wata hujja in dai da'awan manzanni ta zo maka ina fata an fahimce ni su da kansu sun yarda hatta da su abin da sun yarda Allah shine rabbu ko ba haka nan bane wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah afi Allahi shakkun fatir as-samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirakum ila ajalin musamma qul man rabbu as-samawati wal ard qul Allah qul afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhim qul Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar mun gane wannan da kyau to dan haka aqibatu amrihim ko ku sun yi don su batar da mutane sun san gaskiya amma ba sa son binta saboda tsoron da'awan musulunci za ta ruguza shugabancin su za ta ruguza allolin su na ƙarya za ta hana su su bautar da mutane sai dai mutane su bauta ma Allah da ya halice su za ta hana su mu'amala da riba za ta hana su zina za ta hana su shan giya shi yasa turawa kansu da America da turai da kasashen kafirai ba sa son musulunci ya isa saboda zai hana duk hanyoyin banna waɗanda su ne ake banna a bayan ƙasa kuma abutar da mutane ba bisa ga dalili ba mun gane wannan da kyau da ka ce musulunci sai ce a to ka ce a hana a ruguza bankuna domin ba ruguza bankuna za a yi ba a hana mu'amala ta riba wadda azzalumai da ita suka fake suna tsatsar dukiyar talakawa da kuma kasashe masu tasowa Allah ya kyauta li yudillu an sabili nan sai kai hattara akwai at-taghlib ba a ka zamirin mata ba ai cikin mata ma akwai wanda suka hange mutane daga hanyar Allah ko ba haka nan bane to litaghlibi janibi dhukuri ala janibil inath don ba a ce li yudillu ba wa li yudlilna qul tamatta'u nan an sabilihi daga hanyar Allah an gane ko nan kana iya ɗaukacca wato dirasa maudu'iyya sifofin hanyar Allah wanne ne hanyar Allah shine addinin musulunci qul tamatta'u ka ce da su ku ji daɗi ɗan kaɗan an gane ko an gane ko tamatta'u ku ji daɗi fi'ilul amri in yazo lil abin ga yufidul itlaq an gane ko ku ji daɗi shin su ji daɗi a duniya ko har lahira su ji daɗi a nan duniya dai ko ya ayyuhan nasu inna ma baghikum ala anfusikum mata alhayati dunya ko mata alhayati dunya a wata qira'a a kuma ka koma can cikin suratul zumar yace qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al'adhab ash-shadid ma kanu yakfurun mata'un qalilun wa lahum 'adhabun alim a cikin suratul nahl sai nuna dan kadan na ga kace a hallahira ma dadi za su ji ba za su ji daɗi ba in ba su tuba ba Allah kai mu da tsari to qul tamatta'una al'amru litahdidi da ha babba ne narko ne da tsoratarwa ka ce ku ji daɗi fa inda masirakum ila na ayya kash makomako ita ce wutar jahannama Allah kai mu da tsari sai Allah subhanahu ta'ala ce qul li ibadiyal ladina amanu ka ce ma bayina waɗanda suka yi imani anan qira'a biyu ce akwai wanda suka abinda suka busima ya'un fatha ba qul li ibadil ladina amanu an gane ko in muka diba imamu hamza da kisa'i da kuma imamu rauh wanda ɗaya ne daga cikin ruwat na yaqub an gane ko kamar yadda ibnu jazir ya ce wa yaqubu qul anhu ruwaisun wa rauhuhum wadanda kenan yaqubu da da rauh da ruwaisu suka yi riwaya gare shi ibnu jazir haka fada a cikin ad-durr al-mudhi'a an gane ko to su sun karanta qul ya ibadi qul li ibadi alladhina amanu su ko sauran sun karanta qul li ibadi alladhina amanu to da yin sukuni da yin fatha baya bambanta komai a cikin ilmul qira'at sai dai ita wajen karantawa ake samun bambanci shi yasa galibin malaman tafsiri suna kula ne da sabanin qira'at wanda ana samun canjin ma'ana ina fata ana fahimta ta almuhimmu ka gaya ma bayina waɗanda suka yi imani yuqimus salata su tsaye da sallah an gane ko malamai suka ce to wanga shi yuqimu ba ce yuqimuna salata ba kenan nan tana yiwa an shahe lamul amri li yuqimu salata sai an ka shahe lamun din wato kace musu su tsaye da sallah an gane ko to kuma wannan alal hikaya ne ma'ana hikayar babu sunan in an ce ka gaya ma wani an gane ko ya tsaye da sallah an gane ko sai an kai uslubul ghaiba kuma a larabci haka mata ana iya cewa kulli ibadiyal ladina amanu tuqimus salata kace Allah ya ce ku tsai da sallah amma sai ce Allah ka gaya ma bayina su tsai da sallah ko ku kace na ce ku tsai da sallah duk ana iya fadar wannan ina fata an fahimce ni almuhimmu yuqimus salata su tsai da sallah an gane ko wannan yuqimus salata fi'li mudari'i an gane ko majzumi ne an yi masa jazma domin an shafe harful illa an shafe annun an gane ko domin yana da cikin al-af'alul khamsa turfa'u bi thubutin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha ko ba haka nan bane to madalla kenan wajen i'rabin wannan wasu ce an shafe sharadi ne in wato in abin nan in qulta lahum yuqimu as-salata yuqimu as-salah an gane ko wasu kuma suka ce a'a jawabi ne na jawabul amri ne mahzufun an gane ko qul li ibadiyal ladina amanu aqimus salata yuqimus sala shi yasa kamar yadda na faɗa a cikin addurul masuniya kama ganganun malamai kusan guda bakwai kan i'rabin wannan wurin almuhimmu yuqimus salata su tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum kuma su ciyar atafina akan yuqimus salata shi shi ma majzumi na an shafe masa nunun wa yunfiqu mimma razaqnahum su ciyar abinda muka arzita su sirran wa alaniyatan ko sirran a asirce wa alaniyatan ko a bayyane an gane ko an gane ko kana iya ɗauka shi kenan hali ko kuma ka ɗauke shi hali ne na shi wanda zai ciyar kenan musirrina wa mu'linina suna masu ciyarwa a halin a asirce ko ko a bayyane ba sani ko mun fahimta ba kuma mun ka ce an ce a asirce ko a bayyane ba ana nufin a asirce ba da daddare a bayyane da rana a'a ana iya ciyarwa da daddare a bayyane mutane suna gani ko a asirce ba sa gani haka da rana ana iya ciyarwa a bayyane kuma ana cewa a asirci da rana din sai dai da daddaren shi ya fi sauki a yi a asirce da rana kuma shi ya fi sauki a yi a bayyane mun gane wannan don ya ce alladhina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun a cikin suratul baqara an gane ko wa yunfiqu mimma razaqnahum mimma min tab'idiyya ce sashi domin Allah bai ce ka bada dukkan abin da ya baka ba wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast fataq'ud maluman mahsura ko baka nan bane walladhina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu ko wa lam yuqtiru an gane ko wa kana bayna dhalika qawama qira'ati kidan wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun kafin wani yini yazo Allah kashi na kira saboda ini ne mai girma an na kira tulit ta'zim Allah da kanshi yace ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin kina an na kira tulit ta'zim ko da dan qur'ani kake sai ka da wannan kaba haka ba amin amin min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khilal ko ba haka ba la bay'un fihi wala khilal akwai qira'at mun ka ce imam ibnu kathir da imam abu amr ibn ala da imamu yaqub sun karanta la bai'a fihi wala khilal to in za su tsaya ba za ka gane ba batun da la bai'a fihi wala khilala ne amma sauran qurra sun karanta la bai'un fihi wala khilal kenan wala khilalun ne to in mun ce la bai'un fihi babu ciniki daya na fuyul wihda ne kina ana iya samun ciniki biyu amma an ka ce la bai'a fihi babu jinsin ciniki kenan ko guda babu kina wanka kira'ata su ibnu kathir da abu amr da yaqub ta fi zamantowa wato ta fi umumi tunda in nace la rajulun fi dari ina iya cewa bal rajulaini amma in nace la rajula fi dari babu jinsin namiji kina bai iya cewa bal rajulaini mun gane wannan to la bai a fihi shi yasa sai mu'tazila da waɗanda ke inkarin ceto sun kace to Allah ce la bai a babu saye da sayarwa wala khilal babu abokantaka can bakare ce la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a ibnu kathir da abu amr da yaqub babu ciniki sun kace babu saye da sayarwa babu abokantaka kuma babu ceto da haka babu ceto ranar tashi alkiyama Allah ne ya ce babu ceto sai a ce musu a'a nan la nafiya lil jinsi ce ko da mun dauki qira'a ta ibnu kathir da abu amr da yaqub amma al ko da mun ce tufidul umum al am qad yukhassas ana iya takhsisun am to kuma sai mu yi takhsisin shi da qur'anin kai dan qur'ani yuna kafin mu je su motar da tunda sun yarda wasu hadisai ba su yarda ba wasu yarda hadisai ba to mu je da alqur'anin qur'anin ne ya tabbatar da akwai ciniki da tashin alkiyama إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم كاجت أي أي بشارة دون نشريكي أه تو شريكي عيران إذا إيشي قيامة ko ba haka nan bane yawwa sannan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tijaratin yudkhilkum jannatin kaga kasuwanci ne kuma can na za a yi shi kiyama dan ba nan da za su so aljanna ba ina fata an fahimce ni eh in dai ka ji an ce akwai aljanna duniya to aljanna ce ta kaitatta ita ta sakkwata ga cewa aljannan masa yan gane ko? yawwa almuhimmu sai a ce to wala khilal ko ku wala khulla can cikin bakararin ku wala khilal babu abokantaka an gane ko akwai abokantaka amun ne makhsus an gane ko dan an ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin kaga Allah ya tabbatar da akwai ta masu imani an gane ko a cikin suratul zukhruf sai kuma wala shafa'a can cikin bakar kamar da suke cewa ce sosai a ce to kenan waɗancan an yi taksisin su wanga ma ana taksisin shi la shafa'ata illa bi idnillah wala shafa'ata illa liman irtada wala yashfa'una illa liman irtada man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni amma la shafa'ata lil kuffar fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i mun gane wannan shi ma sai ai taksisin shi lil kafirin kinnan ga ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadisai sun zo mutawatirai a cikin sahihul bukhari da sahih muslim an gane wannan da kyau ko to la bai'un fihi wala khilal sai Allah ce Allahu allazi ko ba haka nan bane to wagga aya ta qul li ibadiyal ladina amanu me yasa aka kawo ta saboda Allah yayi bayanin ya buga misalin halin ya buga misalin ya faɗi halin kafirai a lahira da muminnai ko ba haka nan bane kafirai wa barazu lillahi jami'an ko faqala du'afa mu'minai kuma wa udkhila alladhina amanu wa amilus salihat sannan sai Allah ya buga misalin akan ah, halin su an gane ko ya buga misali game da wato eh, halin mai imani da kuma kafiri alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan tayyiba kaga ita ce ta tauhidi wa masalu kalimatin khabithatin kama ka shajaratin khabitha sai an ka dawo kuma an gane ko sai an ka yi eh, a- abin nan eh, bayani akan eh, ha- tasirin imani an gane ko yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Na'am.
an gane ko to bayan an yi bayanin wannan to yanzu sai an ka zo kuma an ka yi bayanin tasirin im- imani da kafirci a nan rayuwar duniya an gane ko tasirin tun da can lahira na nan kuma mi duniya na su kafirai a nan duniya eh, sai aka ce waje alulillahi andadan an gane ko baddalu ni'matallahi kufra sannan kuma waje alulillahi andadan halayen kafirai ne a nan duniya sai aka ce to kulli ibadiyal ladina amanu su kuma su imani ga abin da an kace musu su aikata dama suna aikata shi domin da an kace su aikata ba ana nufin ba sa sallah ba an gane ko suna yi kenan nan abin da ake nufi da shi su ci gaba da yi ban sani ko mun fahimta ba Na'am.
yawwa to yanzu tun da an yi bayani an yi bayanin kafirai to sai an ka kawo masu imani kulli ibadiyal ladina amanu Na'am.
da an kai bayanin yadda ya kamata su kasance sai an ka ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard ina ba ta ana fahimta ta anan ibnu ashur sai yake cewa wagga ayat tana matsayin istidlal kafa hujja Allah yake yi akan shirkar da suke aikatawa ba ta da kyau dan ya ce waje alulillahi an dadan nan bai- wanga khabar da anka kawo don a zarge su na abin da sun kai bai da kyau masani ko mun fahimta ba Na'am.
to tun da an zarge su akan abin da suka yi bai da kyau to sai aka kawo hujjar dalilan da suke nuna cewa kishiyoyin da suka dora ma Allah ko suka yi suka hada Allah da wani kishiyoyin na bogi Na'am.
mun gane wannan da kyau sannan kuma bayan wannan sai ce Allah subhanahu wataala ajmala ta'adad an-ni'am kenan Allah ya kwaɗe ni'imomi kuma ya yi admaja ma'ana ya shigo da lissafa ni'imominsa don su gode ma Allah subhanahu wataala domin bai dace su kafirce ma Allah da ya halicce su ba mun gane wannan da kyau kenan wannan ita ce alakar wannan ayar Allahu allazi sai ka gane tana da alaka da waje alulillahi andadan abin da yasa ba a kawo ta ba bayan wannan aya saboda bayan an yi bayanin waɗanda suka sanya ma Allah kishiya sai an faɗi kishiyar su sune masu imani sannan sai aka kawo dalilan da suke rusa shirka su mun gane wannan da kyau ayi hattara yan uwa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allah shi kadai ne wanda ya halicci sammai da kassai nan alladhi ana iya cewa Allahu khalaqa as-samawati wal ard Allah ne ya halicci sammai da kasa amma sai an ka ce Allahu alladhi alladhi din nan yufidu al-hasr yana nuna Allah shi kadai ne yayi wannan Allahu alladhi rafa'a as-samawati shi kadai ne ya daukar da ginin sama ina fata ana fahimta ta an gane ko to nan alladhi tufidu al-hasr anan Allahu alladhi khalaqa as-samawati Allah shine ya halicci sammai wal arda da kasai ba da kasa guda ba nan aljinsiya ce don ba kasa guda Allah halitta ba sauran s- s- kasan guda shida ya halicce su Allah halicce su qul illahu khaliqu kulli shay Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an Allah ya sabkar da ruwa daga sama ko ba ka nan bane nan minas sama wasu ka ce daga girgiji wasu ka ce a minas sama can asalin ruwa daga karkashin al'arshi ya fito kafin ya zo nan duniya ko kuma kullu ma alaka fa huwa sama da can waɗanda sun ka hito da wajen al'arshin da waɗanda suke sabko mu ne duk daga jiha- jihatis sama'i suke Na'am.
an gane ko wa anzala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum Allah ya fitar muku daga samarat ƴaƴan itace to ai ba ƴaƴan itace dai Allah ya fitar mu da shi ba ai hatta da abincin da muka ci ai daga mi daga wannan ruwan yake an gane ko anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa fakihatan wa abba a to nan kuma sai ce fa akhraj bihi min samarat saboda ƴaƴan itace suna daga cikin abubuwan da kuke ci kuna jin daɗi ina fata ana fahimta ta Allah ne halicce su don ku to amma sai mun yi hattara anan me yasa ki ƴaƴan itace ƴaƴan itace saboda irin ni'imar da gare su don mutumin da ya lazimci cin ƴaƴan itace zaka isa jin shi yafi lafiya an gane ko to sai mun yi hattara da wata aƙida ta ƴan falsafa sai sun ka ce lom abin nan eh, sun ka ce l'homme était herbivore an gane ko naturellement et carnivore culturellement wai ma'ana dan adam asalin shi cin icce gare shi abu ne wanda yake haka cikin ɗabi'a sheki amma cikin kilcir ne yau da gobe gane ya yana iya kashe wata dabba ya gasa ta ci namanta kaga wannan suna sun su haramta mutane cin mi cin dabbobi alhali ko Allah subhanahu wataala yace Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun an gane ko walakum fiha manafi' wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun da haka cewa rashin tausayi na a yanka dabba ko wani abu wannan ba gaskiya bane Allah ne ce ya halitta su da haka wannan ai hattara da shi ɗaliban ilimi fa akhraj bihi min as-samarat rizqan lakum Allah fitar muku da ƴaƴan itace min as-samarat bihi alba'u nan sababiyya ce ai bi sababil ma an gane ko saboda wannan ruwa Allah ya sauka muku ya fitar muku da ƴaƴan itace rizqan lakum arziki ne gare ku lakum in kaga dama ka ce allamu litta'lili don ku don Allah baya bukatar waɗannan ƴaƴan itace ko kuma lakum allamu lil ikhtisas ta ke banta gare ku kai dan adam kai kake ci dabba in ta ci bayan ka ta ci don saboda kai an halicce ta na taba allaka dan kai ne zaka amfanuwa da ita ban sani ko mun fahimta ba yawwa fa akhraj bihi min samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka Allah ya hore muku alfulka jirgin ruwa nan aljinsiya ce ko ko alfulka ko da ba aljinsiya ba ce wato yastawi fihi al-mufrad wal jama' domin an ce sakhara lakum al-fulka Allah ya hore muku jirgin ruwa daya to ai ba jirgin ruwa daya Allah ya hore mu ba ina fata na fita jiragen ruwa ai ina ganin ko a ƙasa guda lissafa su sai an shiga aiki kai gari guda ma inda akwai da jirgin ruwa ko ba ka nan bane almuhimmu wa sakhara lakum al-fulk Allah ya hore muku wato jirgin ruwa litajriya fil bahri bi amri dan ta yi tafiya a cikin kogi amma bi amrihi da umurnin Allah in Allah ya ce ba za ta tafi ba ba za ta tafi ba an gane ko wa sakhara lakumul anhar kuma Allah ne ya hore muku kogi kogi na ruwa ba wanda ya halicci ruwan kuma ya hore su ruwan suna nan ba su yi nisa ba dan Allah so sai su kafi qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in ko ba ka dan bane to wa sakhara lakumush shamsa wal qamar Allah ya hore muku ash-shamsa rana wal kamara da wata ko da'ibaini ismul fa'il ne na da'ibun daga fi'ili ne na da'aba min babi mana'a yamna'u fataha yaftahu fa'ala yaf'alu da'aba yad'abu sai a ce almasdar da'aban wa du'uban sannan kuma wadda'abu a larabci an ka ce adda'abu an kai ma alhamza fataha ko an kai mata sukuni an gani ko an ka ce adda'abu ko adda'abu ko ba haka ba to nan yana nufin wato al'adatu wa sha'nu an ka ce da'aba yad'abu idza ta'iba fi shay'i wa jadda fihi an gane ko to da'ibaini an gane ko waɗanda sun dawwama akan kai da kawo shi yasa ake kiran da'ibaini wato aljadidani an gane ko in an ka ce adda'ibani ma'ana aljadidani an gane ko in an ka ce adda'ibani ana nufin aljadidani sun ka ce abin da ake su allailu wan nahar saboda kullun ka basabi suke suna maimaituwa to da'ibai ne abubuwa ne suna zuwa suna kai da kawo yau da gobe an gane ko ikhtilafun laili wannan har me yasa Allah sun yasu da'ibai ibnu ashur ke cewa saboda da wanin su daga cikin su ya ki zuwa da lissafin duniya ya rikici domin tafiyar su take sawar wanga ya zo wanga ya tafi wanga ya awa kaza wanga ya awa kaza muke gane wato hisabin dare da yini ko ba haka nan bane inna fi ikhtilafil layli wan nahari wama khalaqa Allahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun huwa alladhi ja'ala kuma yace huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinin wal hisab wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayata al-layli wa ja'alna ayata an-nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa li ta'lamu 'adada as-sinin wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله أكبر to madalla kenan nan waja'ala wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibayn wa sakhara lakum al-layla wan nahar to wannan kafin mu shiga cikin karatu kan wancan aya da za ta zo akwai wasu mas'aloli da kamata mu fitar a karkashin wannan aya kaga da yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an shi ma'an din nan kana yi mishi dirasal mawdu'iyya ruwan da aka saukar daga sama sifofinsa ya ake saukar da shi don me ake saukar da shi addirasal mawdu'iyya nan ne karatu yake fita kaga nan ruwan nan daga cikin sifofinsa Allah ya kira shi ruwa ne mai albarka wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasi mun gane wannan sannan ruwan nan Allah ya kira shi wato abin nan ruwa ne wanda Allah daga cikin sifofin shi ruwa ne wanda yake mai gwargwado an gane ko ma'ana an sarkar da shi gwargwadon yadda zamu amfana da shi in ba na azaba ba ko na ambaliya da in mutane sun yi sabo ko ba kadan bane yace wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu bil ard fil ard an gane ko kaga bi qadarin ne sifarsa sai ka tattaro sifofinsa da Allah subhanahu wataala ya faɗa mun gane ko to daga nan kuma sai ka tai zuwa ga me yasa Allah ya sabkar da shi Allah yake cewa eh daga cikin sifofinsa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura kaga tahirun ne mutahhir kaga da wannan ana iya wanka da ruwan sama kuma ana iya alwala da shi don Allah ya kira shi tahura daga ciki Allah ce daga cikin dalilan saukar da shi linuhyiya bihi baldatan maitan an gane ko sannan kuma yace idh yughashshikum an-nu'asa amana amanatan minhu wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi kaga ta'lili wa yuzhiba ankum rijza ash-shaytan wannan nuna ashe in mutun ruwan sama suka buge shi an gane ko akwai shaidani tare da shi suna isu mai tasiri su fitar da shi wailiyar bita ala qulubikum kuma wannan nuna ruwa suna tabbatar da duga daga mutum sai ka je zo ka dawo dam hatta da mota da moto in suna in suna da matsala an ka musu wanka sai ka je su abubuwa sun ja da baya wa yuthabbita bihi al-aqdam Allah ya tabbatar da wato duga dugan ku ashe dauda tana sa dan adam jikin sa bai da kyau ka ji waɗannan ta'alilat da Allah subhanahu wataala ya fitar kuma dan saboda a fitar da tsoro dan saboda ayi kaza dan saboda a shayar da ku wa nusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa nasiya kasira sannan ya Allah yake sabkar da ruwan ya faɗi ayoyin daban-daban alam tara anna allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara alwadka yakhruju min khilali wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min bardin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha yakadu sanabarqihi yadhhabu bil afsar wa arsalna ar-riyaha lawaqiha sai an turo iska wanda take lawaqiha fa anzalna min as-sama'i ma'an lawaqiha ta dauko sinadarin namiji iska namiji mace ta hada su girgije namiji mace ta hada su sai a samu ruwa ashe ba meteo ce ta fara gane cewa ba akwai plis da moyen na iska akwai plis da moyen na girgije sannan akwai lawaqiha ta dauko sinadarin icce namiji ta kai mace sai a samu ƴaƴa ba mete ba turana sun fara gano wannan ba amin amin fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu ko to dan haka dai a cikin ad-dirasa al-mawdu'iyya lil ma an gane ko to Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an shi as-samawati kin shi ma kana bincike akan shi da al-ard ad-dirasa al-mawdu'iyya don yace inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam ina fata an fince ni can ma a cikin suratul fussilat ya fassala yadda an halice su qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم الدراسة الموضوعية الإجمال والتفصيل بنسنيكم من فهمت بقى to shi kuma Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda wa anzala minas fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum yadda ake fitar da shi shi ma na akwai dirasal mawdu'iyya wa tara al arda hamida fa idha anzalna alaiha al ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij hajj kenan can cikin kuma suratul fusilat yace wa tara al arda khashi'a ba hamida ba fa idha anzalna alaiha al ma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al ardu mukhdarra wa هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون الإجمال والتفصيل الدراسة الموضوعية تو فأخرج به من الثمرات rizqan lakum wa sakhara lakum al-fulka al-fulka din nan da yadda ake yin ta an gane ko annabi nuhu ai shi ya fara yin fulka a tarihin duniya ko to sai wa sakhara lakum al-fulka litajri fil bahri bi amri dan ta yi tafiya ko a'a ba wai dan tafiya kade ba ina fata an fahimci a wannan kadan ne daga cikin abin da zamu iya fahimta illolin da suka sa aka yi ta ba wai dan ta yi tafiya kade kade bane tana daukar kayan mutane wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas amma sai ce bi amrihi da umurnin Allah kenan wannan ke nuna cewa umurnin Allah in ba da shi ba da ba za ta tafi ba to wannan umarnin kuma akwai asbabu da Allah subhanahu wata'ala ya sanya na umarninsa shine iska wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskinin riha fa yadhlanna rawakid ala dhahri kaga ashe iskan shi yasa kake ganin jiragen ruwa na da suna da wata tuta wannan tuta tana nuna musu inda iska yake bugawa shi yasa yanzu akwai meteo tunda akwai na'urori suna gane in ya, kamata jirgi na ruwa ya tashi ko bai dace tashi ba kafin ma jirgin sama da ya fi amfani da iska fiye da jirgin ruwa mun gane wannan don haka qur'ani ya tabbatar da wannan kuma zancen jirgin ruwa shi na amfani da iska wannan abu ne tabbatacce kuma qur'ani ya fassala wannan in ka kuma cikin suratu yunus huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr ko yunshirkum fil barri wal bahr a cikin wata qira'a حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ريح ريح ريح ريح ريح دنك سند إسكاني سوكي أيك نعم سبحان الله وسخر لكم الشمس والقمر دائب وسخر لك ina zuwa kafin وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين Allah ya hore muku الشمس والقمر rana da wata gashi nan muna amfanuwa da su الشمس gashi nan Abdulmumin Diouf ya kirkiro system solar shi yasa Allah ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an ko diya'an a qira'ata bazirawi na Ibn Kathir menene bambancin diya'an sai ce wal qamara nuran saboda shi wata haske ne gare shi ba diya'u ba shi ko diya'u haske ne wanda dauke da sinadari kaga qur'ani ya bambanta ina fata ana fahimta ta an gane ko yawwa wasakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'iban wasakhara lakum al-layla wan nahar wa atakum min kulli ma sa'altumuhu ko baka dan bane wa atakum Allah ya baku intabihu duk damiran nan da kuka gani da an ka kawo damiran maza ne ba a kawo na mata ba Allahu allazi خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار تو دكان سو تغليب جانب الذكور على جانب الإناث كم مشاوه على ديوان wa atakum Allah ya baku min kulli ma sa'altumuhu min akwai magana biyu kanta kulli akwai magana biyu kanta ma akwai magana wato uku kanta ka je da karatun shi ka tayi arama min kulli ma sa'altumuhu wasu ka ce min wagga za'ida ce ma'ana an ce za'ida littakidi wa atakum kullu ma sa'altumuhu Allah ya baku duk abin da kun ka roka ma'ana ba wani mutum a duniya da an ya taɓa roƙo kowa ya rasa duk abin da wani ya roƙa bai samu wani ya same shi kenan duk mutane kun samu abin da kuke bukata wasu ka ce mm wa atakum min kulli ma sa'altumuhu ay ba'd ma sa'altumu ya ba ku sashen abin da kun ka tambaya mun gane wannan da kyau to ke ga min bayani ya kare kanta wa atakum min kulli ma sa'altumuhu bil idafa akwai qira'a shadha wa atakum min kulli ma sa'altumuhu to yanzu ya zama taujihin su bari mu fara da mutawatira waɗanda suka ce qira'a mutawatira min kulli ma sa'altumuhu wasu sun ce ma wagga mausuliya ce in an ce mausuliya ana iya allazi a dora allazi a wurinta wa atakum min kulli allazi sa'altumuhu wasu sun ce a'a wagga ma ba mausuliya ta ba su sun ɗauke ta menene sun kace sun ɗauke ta ma na kira mausufa to in aka ce na kira mausufa shay'an zaka kaddara ba allazi ba wa atakum kulli shay'in min kulli shay'in sa'altumuhu wasu kuma suka ce a'a kai wagga ma masdariya ta wa atakum in an ce masdariya ana iya maida ta masdar wa atakum min kulli su'likum to su'ul masdar na sai zama to ismul maf'ul akiruhi wa atakum min kulli mas'ulikum to ka gani duk dai gashi nan dai magana an gane ko yawwa to amma an ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya baku duk abin da kuka tambaye shi ana nufin sashi to ya fi fito a fili don ba duka abin da kuka roka ba Allah ya baku an gane ko sai Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku ce ku lissafa ni'imomin Allah da ba za ku iya ba duk da yake nan ni'matallahi wasu ce ni'ima Allah ake nufi ɗaya ce ma'ana ni'ima guda ta Allah ni'imomin da ke karshen ta in kun ce ku lissafa ba za ku iya ba tun da ruwa yanzu in ka kama lissafin irin ni'imomin da aka karkashin sa ai haka kara yawa ka baka ya kara bincike kan shi wasu ka ce a'a ni'matallahi nan mufrad ne mudafun ila al-ma'rifa ya koma jam'i wa in ta'uddu an'umallahi la tuhsuha fadlan an taqumu bi shukriha in ji malamai ba za ku iya lissafa ba har rayu ku ta kari balanta na ku gode ma Allah akan su sai dai ku gode jumlatar Allahumma nahmaduka ala jami'i ma an'amta bihi alaina to in ka ɗauki maudu'i na ni'imomi sai ka ƙara rayuwa ka baka ƙare shi ba Allah ya muna ni'imar kaza ka je kai wa'azi ka ce jama'a mu gode ka ɗauko wagga ka kama ni'matul ijad ni'matul khalq ni'matul islam ko ba haka nan bane ni'matul rih ni'matul sihha ni'matu ni'matu ni'matu ni'matu ni'matu sai ka mutu ka ga nan ka sa wani maudu'in kai da'iya na eh ga maudu'ai su ma karamci ko ba haka ba sai Allah ce to innal insana la zalumun kaffar lalle dan adam la zalumun mai yawan zalunci na siga ce ta mubalaga fa'ulun kaffar shi ma mai yawan butulci ne an gane ko siga ce ta mubalaga fa'al sai kai kokari kai dirasa ta abniyatul al-awsan wal abniya wa ma'aniha a cikin abin ga mufradatan wa kuma makruna an gane ko domin akwai wazanin da ya hada shi da wani sai ya bada wata ma'ana kama abin da suke kira almutawa da gairuha to inna lisana zalumun kafar dan adam mai yawan butulci ne bayan Allah ya jiro waɗannan ni'imomi shi yasa sai Allah nuna cewa dan adam mai yawan zalunci ne kuma mai yawan butulci ne mun gane wannan da kyau ko to a takaicin takaitawa anan bari mu dauko wata mas'ala guda da ke da alaka da balaga sai mu wuce mas'ala take alaka da balaga kuma tana da alaka da har alqur'ani a cikin suratul nahl sai Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim nan ko an ka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar ya zamu da wannan na farko dai har da dai mun kari tunda zalumun kaffar yana ina Ibrahim inna allaha laghafurur rahim yana ina eh yana annahl to almuakkidatu kaga inna tufidu tawkid al-insan an kace la zalumun lamun tufidu tawkid zalumun sighatu mubalagha sannan at-tankir lit-ta'zim kaffar lit-ta'zim zulmihi wa kufrihi al-mu'akkirat sura sun yawa cikin waga aya to amma meye munasaba can an ka me yasa can ba a ce la zalumun kaffar ba nan kuma sai an me yasa kuma nan ba a ce la ghafurur rahim ba inna allaha al-ghafurur rahim sai an ka ce a'a uslubin sura ake kallo wagga aya tana bayani ne akan waɗanda sun ka butulce ma Allah wa wailul lil kafirina min azabin shadid kaga magana ake kan kafirai ko wa qala musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha la ghaniyyun hamid ko ba haka nan bane sannan alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ja'alu lillahi andadan allahu alladhi khalaqa samawati duk allah ya muku wannan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kai innal insana lazalumun kafar Allahu akbar
an gani ko na'am to in mun ka zo kuma cikin suratul nahl ba haka abin yake ba ita suratul nahl tana galibin abin da take bayani kan shi shine zancen ni'imomin da Allah ya muna خلق السماوات والأرض بالحق تعالى أما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل إث- أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم قاشلان دي ni'imomi shi sa ake kiranta wato suratul eh, an-ni'am na'am an gane ko to tunda haka na Na'am.
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim Allahu akbar eh haka na malamai sun kace ba ni da na hudi ba Na'am.
eh in ka ga dama kuma ka karba in ba ga dama kuma ka aje ba dole na ba haka eh to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idh qala ibrahim na'am رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام إن كديبة كنت تفسير للتافي مصحف دار الصحابة ده تناسق وتناسق وتناسب وتناسق الآيات سيسوكا تشيتون ده ألا يابوغ مثال وأن سوكا يشركا سي ألا يابوغ مثال وأن يتبتد توحيدي an gane ko su abin da sun ka hankalta ma kenan amma shi ibnu ashur da ya zo akan wannan sai ya ce shi wa idh qala ibrahimu atafina akan alladhina baddalu ni'matallahi kufra ina fata ana fahimta ta na'am kenan shi abin da ya hankalta ma kenan me yasa ibnu ashur ya ya faɗi wannan yace baddalu ni'matallahi kufran sun musanya ni'mar Allah kenan sun buturce sun kafirce ko yace eh, baddalu eh, eh, abin nan eh, wato baddalu kamar sun musanya eh, abin nan iqtida'a an gane ko baddalu iqtida'a bi aslafihim an gane ko wato as- al- bi salafihim salih baddalu an gane ko iqtida'a bi salafihim salih بدلوا اقتداء بسلفهم الصالح اقتداء بأسلافهم من الضلالة kaga marmakon su yi koyi da magabatansu na gari waɗanda sun ka gabata irin su Adam Ibrahima sai sun ka zo sun ka ɗauke su Amr bin Luhayy da sauran masu shirka ina fata ana fahimta ta sannan ya ce wa baddalu du'a an gane ko aslafihim as-salih sun ka musanya addu'ar da magabatansu na gari sun kai musu an gane ko Na'am.
sun ka baddala addu'ar da magabatansu na gari suka yi musu an gane ko bil in'ami eh, eh, baddalu eh, du'a aslafihim salih lahum bil in'ami alaihim an gane ko Na'am.
bil in'ami alaihim kufran sai sun ka maida addu'ar da Allah ya yi musu waɗanda wadda magabatansu suka yi musu an gane ko akan Allah shi ni'imtar da su sai suka maida ta wato kufran bi mufi bi mufidi tilka ni'am mufid daga afada ne mai zubowa wannan ni'ima ma'ana marmakon su gode ma Allah akan waɗannan magabata da Allah ya ba su kuma sun kai musu addu'a Allah ce ya karba kawai sai suka juya suka yi shirka wadda kuma Allah ce la yanalu ahdi zalimin ko ahdi zalimin a sabanin qira'at na'am mun gane wannan to wannan ita ce munasaba kuma abin da za mu ƙara cewa nan kafa hujja ne gare su bayan Allah ya nuna musu sun kafirci ya nuna musu shirka ba ta da kyau to kullum suna cewa su akan addinin Ibrahim suke sai Allah ce a'a to addinin Ibrahim gashi nan wa if qala Ibrahim rabbi ja'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam Ibrahim ba shirka ba ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan muslima wa ma kana minal mushrikin Allahu akbar na'am mun gane wannan to wa iz qala ibrahim kenan ka ambata mu mutanen ka lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha albalada aminan Allah ka sanya wannan gari na makka ya zamanto gari ne amintacce an gane ko to ana akwai wani iskali mai girma na'am
cikin bakara sai Allah ya ce wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan kaga nan baladan aminan wajen mai har da qur'ani can nan bakara bakara baladan ne nan ko albalada ne ma'rifa ne an kare ko to amma na yanzu inda iskari yake suratul baqara madaniya ce suratul ibrahima makkiya ce to ga ka'ida kuma sai na kira ya zo sannan mi sannan ma'arifa ta zo inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula na'am to yanzu ya zamu yi da wannan ya zamu bambanta kinan ya kamata a ce cikin bakara cikin eh, ibrahim ya kamata a ce rabbi ja'al hadha baladan aminan na'am can cikin kuma suratul eh, eh, bakara sai a ce rabbi hadha balada aminan to ya an kai ma'arifa ta fara sabka sanan na kira ta sabka mun sani ko mun fahimta ba Na'am.
sai a ce a babu matsala shi alqur'ani n- cikin bakara ana ba da labarin annabi ibrahima ya zo ne kafin mi kafin makka ta zangari sai ce rabbi ja'al hadha baladan aminan wannan filin Allah ka sa ya zangari lokacin da ya dawo ta zangari sai ce rabbi ja'al hadha balada aminan ita ko suratul baqara uslubin kissa tara sun ta bada labarin tun kafin annabi ibrahim tun kafin garin ya zangari an gane ko ita ko suratul ibrahim tana son bada labarin garin ya zangari Na'am.
to babu wata matsala saboda galibi cikin bakara in ka diba ana tattaunawa ne da yahudawa an gane ko na'am shi ko ba yahude ana iya bashi labarin tun kafin makka ta zangari su ko yan makka yan gari na sai an ka ce hadal balad da an ka fara basu labarin garin gadda kuka gani wanda kuke cikin shi na'am ban sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam sannan kuma wani lokaci alqur'ani yana da uslubi sai ya ka abin da ke gaba sai ya kai shi baya Allah ya ce wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara ya ce Allah ya umurce ku yanke sanuwa amma sai Allah ce wa idh qataltum nafsan fadara'atum fiha ai waga ai ita kamata a fara kawuwa wa idh qataltum nafsan fadara'atum fiha sana ce inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara amma an ka baka asalin labarin kissa baka jin dadi amma sai an ka boye maka sababin kai ta bin kissa sai an ka zo karshe sai an ka ya maka dalilin Na'am.
idza urifa sababu batala al'ajabu inji larabawa shi yasa yan fim ma ba a yarda fim ya kai karshe ba a ba a yarda ka gane abin da fim yake nufi sai ya zo karshe don in ka gane abin da yake nufi yake ba za ka kalla ba gaskiya ne ashe kaga sacewa na son kai eh na'am an gane ko Na'am.
to madalla to wa idh qala ibrahim lokacin da ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha albalada aminan Allah ka sanya wannan gari ya zama to gari ne mai amintacce an gane ko to na al'amnu dirasa ce maudu'iyya me yake sawa a samu aminci cikin al'umma akwai tauhidi akwai bin dokokin Allah akwai riko da asbab wa aidu lahum mastata'tum min quwwa ko ba ka dan bane sannan kuma eh, sai ya ce mi wa junubuni Allah ka nisantar da ni janabahu ya junubuhu ya nisantar da shi amma kuma ana cewa ajnabahu kuma ana cewa jannabahu kenan da sulafi da ruba'i mai shadda da ruba'i mai alhamza duk dai suna ibada wannan ma'ana amma qur'ani da sulafi yayi magana wa junubuni Allah ka nisantar da ni asalin kalmar daga aljambu ne in an ce abu yana wannan bangare wani yana bangare kenan kowa ya nisa ko baka nan bane to Allah ka maida ne bangare nan ka maida shirka wanga bangare wa junubuni wa baniya an na'budal asnam Allah ka nisantar da ni wa baniya da ƴaƴana to bai ce ibnayya ba baniya ya ce da ƴaƴana saboda annabi Ibrahim yana magana kan ƴaƴan shi annabi Isma'ila ba da Ishaqa su kadai a hadda zuriyar shi da za ta zo bayan shi duk ƴaƴan da suke cikin ƴaƴan da za su zo cikin zuriyar shi ƴaƴan wani ƴaƴan shi ne ko ba ka dan bane ya bani adam Allah ce mana to mu ƴaƴan annabi adamu ne jikokin jikokin jikokin annabi adamu ne wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba ai annabi Ibrahim ba baban shi bane direct wa baniya da ƴaƴana an na'budu al-asnam ko kuma ce musanna matsayin jam'i yake ko da ƴaƴansa biyu yake nufi ina fata an fahimce ni sai ya zamanto musanna ya matsayin jam'i yake wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahida bace wa inna wa kunna li hukmihim ba kuma yace idh yahkumani an gane ko to wajnubni Allah ka nisantar da ni wa baniya da ƴaƴana an na'budu al-asnam mu bauta mu gumaka to kaga babban abu wanda annabi ibrahim yake gudu shine mi shine shirka su ko yanzu abinda sun ka riƙe nan suke nan suna cewa kuma annabi ibrahim su annabi ibrahim suke bi waje alulillahi andada kaga kenan ko shi yasa duk abu na farko wanda zaka fara neman tsari gare shi shirka ne duniya da lahira Allah ya tsare mu ka imaninka da mutuncinka Allah ya tsare mu da imanin mu da mutuncin mu duniya da lahira sai annabi ibrahim ya ce rabbi innahunna rabbi ya ubangiji an shafe harfin nida'i ya rabbina innahunna adlalna kathiran minan nas lalle su gumakan nan sun batar da mutane da dama masu yawa ko ba kadan bane to gumaka sun kabatar da mutane da sun kabatar da su sun zama to sababu ne na batan mutane an gane ko ko waɗanda suka kawo su an gane ko sun zama to sandiyar batan mutane adlalna kaseeran minan nas allati yajace faman tabi'ani duk wanda ya bi ni fa innahu minni to shi na daga gare ni ma'ana wanda ya bi ni cikin addini to shine nawa wanda bai bi ni cikin addini ba don saboda shi na jini na to wannan kuma ba nawa bane yace wa man asani Allah wanda duk ya saba mini bai bi wannan ba fa innaka ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara mai jin kai to suna annabi Ibrahim yana nufin Allah ya gafarta wanda suka yi shirka ba haka ake nufi ba wanda sun ka ce wa man asani wanda ya saba mini yayi aikata shirka ya aikata abin da bai kai shirka ba fa innaka ghafurur rahim Allah kai mai gafara ne mai jin kai wasu ka ce wa man asani duk wanda ya saba mini fa innaka ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara mai jin kai Allah ka bashi ikon tuba ka hin shi mutu ya tuba ko ko wa man asani wanda ya saba mini fa innaka ghafurur rahim Allah kai ne mai gafara mai jin kai kai ka san yadda zaka yi da bawanka tunda annabi rahim bai ce Allah ya gafarta ma wanda ya shirka mun gane wannan da kyau akwai maganganu na malamai to sai malamai suke cewa anan akwai wani abu annabi isa ya ce in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim bai ce fa innaka antal ghafurur rahim ba ko sai suna ganin to ai me yasa an kai wannan sai an ka ce a'a ba dai bane an gane ko shi annabi ibrahim addu'a ce yake yi annabi isa kuma nan gaban Allah ne kuma da yace fa innaka antal azizul hakim in yace fa innaka antal ghafurur rahim zai shafi jama'a guda ne shi ko ana son abin ya shafi jama'a biyu ne to in tu'adhibhum ko ba ka nan bane zancan azaba ne fa innahum ibaduk bayunka ne wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kai ne mai al azizu mabuwayi kenan in kai musu azaba Allah ka ganin da makana al hakimu kuma wanda duk kai yi ma gafara Allah kai ne mai hikima ka san baka yin wato gafara sai ga wanda mi sai ga wanda ya cancanci ta ina fata ana fahimta ta shi yasa in ka diba cin wani littafi suna ne lamasatun bayaniya na ustadu Dr. Fadil Samar Ra'i da ya zo karkashin waɗannan ayoyin kadiba cikin wanda littafin ya tattauna mi yasa can an kalli an ka kulle da al-Azizul Hakim nan kuma da al-Ghafur Ar-Rahim Rabbana Annabi Ibrahim ya ce ya ubangiji inni ni askantu na zaunar sakana ya zauna askanahu ya zaunar da shi to askantu na zaunar min zurriyati daga zurriyata an gane ko wasu ka ce wagga min za'ida ce litta akidi kenan inni askantu zurriyati ne wasu ka ce a'a min tab'idiyya ce inni askantu zurriyatan min zurriyati na sau na saukar da wani sashi daga cikin zurriyata su annabi isma'il kenan da ban masa biwadin a wani ruwafi ghairi zi zar'in kenan ghairu mazru'in na wuri ne wanda ba a noma amma inda baitikal muharram a wajen ɗakin ka wanda yake mai alfarma Allah akbar ina fata ana fahimta ta na'am kuma har yanzu in ka zo maka gaida zira'in ta kaga wannan ijazi ne na alkur'ani ya faɗi abin da ya faru shekaru dubu dubbai kuma in ka zo haka zaka iske shi ghairi zi zar'in inda baitikal muharram a ɗakin ka mai alfarma amma ba don komi ba rabbana li yuqimus sala don su tsaye da sallah ne aji su kusan masallaci ashe in kana da wayo gakka gina gida gakka kama haya inda babu masallaci na'am gakka yi sake ka ɗauki haya ko ka gina gida kusan coci ko gidan yan giya Na'am.
kusan gidan giya kaga ka bata tarbiyyar ƴaƴanka Gaskiya.
duk wuraren da ba su da kyau kaga duk qur'ani na karantar da mu wannan wato qur'ani ya baka waye kamata yayi tarbiyya waye kamata a yi ma tarbiyya ya kamata a zabi mai yin tarbiyya ko ba karan bane miji da mata kowa ya zabi wanda zai yi ma zuriya tarbiyya ko da guda ya- ya gabace wani na'am ba sani kuma fahimta ba No.
wurin da za a yi tarbiyya a zaɓe shi kaga nan liyu qimo sala inda baitukal muharram miliyokin lokacin da ya kamata a yi tarbiyyar sharuɗan wuri sharuɗan lokaci ina fata mu ce ni wanda zai tarbiyyar wanda zai bada tarbiyya arkanu tarbiyya al arba'a ar- al murabbi al murabba uslubu tarbiyya an gane ko Eh, abin nan eh, eh, ma yurabba bihi wadanga dole su ne amma yanzu turawa duk sun kwace suke kawo mustalahat na ilmin tarbiya almuhimmu da idan saboda tasirin wurin da ake ibada annabi ibrahim ya zabi wannan rabbana li yuqimus sala sai ce faj'al af'idatan minan nasi an gane ko yace Allah ka sanya af'ida nan ba ana nufin zukata ba an gane ko jama'a daga mutane af'idatan minan nasi duk da yake akwai qira'a af'idatan minan nasi wanda kuma hisham ɗaya ne daga cikin qurra da suka yi riwaya daga ibnu amir bi khulufin anhu an gane ko yana karanta af'idatan minan nas kamar yadda saura suke karanta kuma yana karanta af'idatan to sai sun kace to ai bai halatta ba a ƙara wannan ya'un a'a tunda an ruwaito ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baka da wani dalili ta inganta tunda cikin larabawa akwai abin cikin larabci akwai almaddu ana iya ƙara wato wani harfi lil maddi kawai almuhimmu faja al afidatan minan nas ka sanya jama'a mai yawa ko mun ce zukata ai mutum ba zuciya ta ita kadai ba za ta iya tafiya ba dole sai ya ji kuma zuciya ce ke kauna abin har ta saka ji can gaskiya tahwi ilaihim tana zuwa zuwa gare su an gane ko tana kauna su ko tana tafiya zuwa gare su ka ku ga yanzu gashi nan abin da yake faruwa kenan kowa yana son ya je makka ga visa ga komai ana cewa an liƙe mutane suna sai sai sun ji an gane ko faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun Allah ka arzita su daga ƴaƴan itace la'allahum yashkurun dan su gode sai ce minas samarati daga 'ya'yan itace an gane ko can kuma cikin bakarar cewar zuqa alahu minas samarati sai ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir sai Allah ce wa man kafara har wanda ya kafirce ana bashi 'ya'yan itace don duniya ba ta abuta ba amma inda yace uh, zurriyarsa gaba ɗaya ta ce sai Allah ce a ala yanalu ahadiz zalimin ina fata an fahimce ni na'am yace warzuquhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun yasa annabi da mai ce warzuquhum ba min at-ta'ami ba sai ce min ath-thamarat saboda ƴaƴan itace abinci ne mai tsada alama ce ta al'umma tana jin daɗi a ga tana samun ƴaƴan itace na'am mun gane wannan da ke ko warzuquhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun da su gode ma Allah to kaga nan waɗanda sun kai imani sun gode ma Allah amma waɗanda baddalu ni'matallahi kufran su ba su gode ma Allah ba kenan na suka su ne ake yi ko ba akan tafarkin annabi Ibrahim kuke ba rabbana ko innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin Allah ka san abin da muke boyewa ka san abin da muke bayyanawa intabe ma nukhfi fi'li mudari'i ne asalin shi ma nukhfi ne sai da- wato damma ta yi nauyi akan mi akan ya'un sai an ka ce ma nukhfi wa ma nu'lin da abin da muke bayyanawa shi ma fi'li mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar intabe sannan kuma ma اسم الموصول ne تفيد المين تفيد العموم duk abin da ake bayyana da abin da ake boyewa shi yasa cewa ma yakhfa ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama ba abin da yake boyewa ga Allah ko a cikin samai ko a cikin kasai to nan da ya ka fil ardi wala fis sama ba ana nufin ba kasa guda ake nufi a'a aljinsiyya ce an gane ko fis samawati ne ko duk samai ya shafe su kunnan fil ardi da ce fil ard cikin kasa wala fis sama ko cikin samai dukkan kasai gaba daya da kuma sammai gaba daya Na'am.
aljinsiya ce mun gane wannan da kyau yawwa kuma ma tufidul umum to amma ai akwai abubuwan da ba sammai da kasai na ba to yana boye boye cikin al'arshi fa an gane ko na'am to ba wai ana nufin don an kawo as-sama'u wal ardu saboda sama'u da ardu sune dan adam ya shi sani galibi to kuma me yasa me yasa bai ce ba wa ma yakhfa ala Allah min shay'in fis sama'i wal ardi ba saboda yayi mura'atikin na karshen aya wa ma yakhfa ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama' sannan kuma ga wani abu fil ardi saboda shi lokacin da yake wannan addu'a sama shi ke ko ƙasa sai ya da inda yake sannan ma tufidul umum dukkan abin da ke cikin sammai da kasai an gane ko sawa'un binkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar kuma kana bani duk dai ne ga Allah sannan inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama kuma kana bani sannan kuma wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ina fata an fahimci wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء سيتي الحمد لله الذي godiya ta tabbata ga Allah allazi wahaba li wanda ya hore mini kaga ashe ƴaƴa baiwa ce alal kibari akan girma ya kama ni sai Isma'ila wa Ishaq Isma'ila da Ishaq sai Ibnu Ashur ya ce munasabar wannan aya in ka dibi duk waɗancan ayoyi rabbi rabbi rabbi rabbi rabbi ne roƙon Allah ne kina an yi idafa addu'a akan addu'a amma gaba addu'a bace alhamdulillahi godiya ce ya ce to ya gode ma Allah ya yabi Allah ina fata an fahimce ni tamhidan dan yayi shimfiɗa li ijabati da'awatihi hadhihi dan Allah ya karba ma addu'ar shi kama ajaba da'awatahu salafan kama yadda Allah ya karbi addu'ar shi can lokacin da ya gabata ya roki Allah Allah ya bashi ƴaƴa ko ba haka nan bane Allah ya bashi ƴaƴa to tunda ya roki Allah Allah ya bashi ƴaƴa ina fata ana fahimta ta ya ce rabbi habli min salihin fa basharnahu bi ghulamin halim mun gane wannan to tunda ya roki Allah cina cikin halin da bai taba sa tsammanin Allah zai karba ba sai Allah ya karba mishi ma'ana yana ganin wannan abin halin yana da wahala tunda ya san inna Allah ala kulli shay'in qadir mu gyara ibara mu don ka wani ya samu dama ya hado muna mun gane wannan da kyau to sai ya gode ma Allah akan ni'imar da ya mishi can da ta gabata don mi don Allah ya karɓa mawagga addu'a la in shakartum la azidannakum ya gode ma Allah akan wagga ni'ima kuma Allah zai karɓa mishi sai ce inna rabbi la sami'u du'a nan inna rabbi la sami'u du'a Allah mai karɓa ma addu'a ne nan sami'a ana kiran shi mujib Allah ya ji kuma Allah zai karɓa mishi ina fata ana fahimta ta sai ce rabbi ja'alni muqimas salati Allah ka sanya mai tsaye da sallah ma'ana mai dogewa akan sallah wa min zurriyati sai ce daga zurriyata ba zurriya shi gaba ɗaya ba don zurriya in an ce wa min zurriyati ko zurriya ta gaba ɗaya kafin Allah ya sanar da shi la yanalu ahadiyaz zalimin ko la yanalu ahadiyaz zalimin wa min zurriyati sai ce rabbana wa taqabbal du'a Allah ka karba ma addu'ata Allah ka karba ma addu'ata ina fata ana fahimta ta to wannan shine abin nan addu'o'in da Annabi Ibrahim ya gabatar sai addu'a ta karshe ce rabbana ighfirli Allah ka gafarta mini wa liwalidayya da kuma iyayena wagga ita ce qira'a wato mutawatira akwai wani rabbin fili wali wali waladayya da kuma ‘ya'yana guda biyu walil mu'mini na yau mai yakumul hisab da muminai ranar da wato hisabi zai tsayuwa in tabihu anan akwai waɗansu abubuwa da ya kamata mu yi na farko shine cewa duk inda ka ga addu'a ta zo ko ta annabi ibrahim ce ko ba ta annabi ibrahim ce ko ta musulmi ce ko ta kafiri ce sai ka duba in Allah ya wani yayi addu'a sai ka duba shin cikin alqur'ani an nuna an karba ko ba a karba ba ko hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi da sun inganta shin an karba ko ba a karba ba mun gane wannan da kyau eh yawa na addu'o'in da annabi ibrahim ya yi tun daga rabbi ja'al hadha albalada amina sai ka duba ayoyin da suke nuna an karba ko ba a karba ba an karba awalam numakkin lahum haraman aminan an gane ko kaga an karba musu falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf mun ji wannan da kyau ko sanai ce warzuqa lahu min athamarat ko ba kanan bane ko ba kanan bane to kuma Allah ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in alladhi at'amahum min ju'in kaga an karba musu ina fata an fahimce ni رب اجعل هذا البلد وارزق اهله من ثمرات من امن بالله وارزق اهله من الثمرات لعلهم يشكرون ستمي ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه دان سو تsaye da sallah kuma tabbas an tsaye da sallah a makka ina fata an fahimce ni ko ba karan bane yace mi liqimus sala faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim kuma gashi nan Allah ya karba musu mutane suna zuwa dan mutane sun karba makiran Allah ko baka nan bane walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa adhin fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik an karba warzuqa faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي الله ya sanya shi muqimus salah ko ba kadan bane dan saboda Ibrahim annabin Allah ne ya cigaba da tsaye da sallah wa min zuriyati da zurriyarsa tare da su annabi Ishaq da annabi Yaqub duk sun tsaye da sallah a shi sa annabi Yusuf ya ce wa tabatu millata abai Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq sai ya ce wa junubni wa baniya an na'budu al asnam kuma annabi Ibrahim annabi Yusuf ya faɗi wannan ya ce wa tabatu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay an karbi wannan addu'a ina fata mu ce kuma Allah ya ce wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin an gane ko kuma Allah ya ce wa habda lahu ishaq wa yaqub kullan hadaina an shiryar da su kenan ko kenan ko tunda an shiryar da su kenan sun Allah ya nisantar da su daga shirka ban sani ko min fahimta ba kuma min zurriyatihi dawud wa sulaiman wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi al muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min as salihin wa isma'il wa yasa wa yunus wa luta wa kullan faddalnahum ala al alamin wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa ishtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim dhalika huda allah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi wa law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun kenan wannan lubu su shirka ba Qur'ani na ga magana ka san dan Qur'ani an ka ce alif lam mim ba muna ce Allahu alam bi maradihi bi zalika ba ko a ce an saukar da su da nuna ijazin alqur'ani wasu ce kuma sunayen alqur'ani wasu ce sunayen Allah su ce sunayen mala'iku ko abin da ya kamata ka to da an ce alif lam mim dan Qur'ani sai ce ku saurara Allah yana magana ka ji ma'anar su to shi kuma ba san inda ya samu wannan ba an gane ko to almuhimmu dai kaga yace rabbi ja'alni muqima salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a sai ce rabbana ighfir li wa li walidayya to nan kuma wata addu'a ce ita ma sai mu duba mu gani yace Allah ya gafarta mishi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi dan yace wa innahu fil akhirati lamina salihin wa li walidayya to nan sai mu zo zuwa ga har da alqur'ani bari mu fara da har da alqur'ani annabi nuhu shi cewa rabbi ighfir li wali walidayya ba rabba naghfirli ba shi ko annabi mai ce rabba naghfirli wali walidayya kenan cikin suratu ibrahim rabbana cikin suratu nuh rabbi ighfirli wali walidayya wali walidayya an gane ko walil mu'minina yawma yaqumul hisab shi ko annabi nuh ya ce rabbi ighfirli wali walidayya wali man dakhala baiti mu'minan walil mu'mina wal mu'minat ko ba ka bane to anan addu'a annabi nuhu ba a yi ta aƙibi a kanta ba Allah ya yarda da ita dama in mun ka diba cikin asar an nuna ƙurun guda goma waɗancan na tsakanin annabi nuhu da annabi adamu sun zama to akan tauhidi shi yasa iyayen annabi nuhu su ba a ce komi kansu ba yayi addu'a kuma Allah bai ce mai kai saki musu addu'a ba annabi ibrahim sai ce wali walidayya in tabe in an ka ce alwalidu shine mahaifi daga walada ne yalidu in an ka ce al'abu yana iya zamantowa baban ka wanda ya haife ka ko kuma ba wanda ya haife ka ba ba sani ko mun fahimta ba balaga ce ta alqur'ani bambanta tsakanin alwalidatu da al'ummu in an ka ce al'ummu tana yi wa mahaifiyarka da ta haife ka tana yi wa ba mahaifiyarka da ta haife ka ba dan ya ce wa ummahatukum allati arda'nakum kaga ba ita haife ka ba kenan an gane ko to haka al'abu yana iya zamantowa baban ka wanda ya haife ka ko ba wanda ya haife ka ba amma an ka ce alwalidu to shine tabbas wanda haife ka sai ce wali walidayya da iyayena to su iyayen annabi ibrahima mamman shi ba ai magana kanta ba amma baban shi an yi magana kan shi sai an ka ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه سنتي واغفر لي أبي كان يأتي الله قبر تمام بنشي سأستغفر لك ربي يأتي مسأل القولي لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء دقبايا أكهناش to kenan wannan sai nuna mamma annabi ibrahim ita ba magana akan ta ba ita ana yi ta matsayin musulma amma shi baban annabi ibrahim ga nasi ya hana mun gane wannan duk da ke ita ma bamu da tabbaci da ribis dari amma tunda ita ba a hana ba to babu matsala mun gane wannan rabbi ighfirli amma in mun dauki qira'a shadda wadda ce wali waladayya da ƴaƴana guda biyu ishaqa da yaqub wadannan su annabawa ne shi wannan babu matsala an gane ko dan Allah ya nuna basu yi shirka ba Allah ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da ishaq da yaqub da an hade su a cikin wadancan ayoyi to yace alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaqa ko ba karmadi haka sai fara da wa da isma'ila sannan wa ishaq wa aka fara haihuwa cikin su
ishaq da a'a isma'il isma'ila aka fara haihuwa tunda shi na an ka ce an yi umarni da a yanka shi na'am kuma shi ne ma mammashi an yi sabani shi diyar sarkin nan ce koko baiwar sarkin nan ce wasu na ganin diyar sarkin ce ya bada ta ga annabi ibrahima wasu na ganin baiwar sa ce shi yasa wasu ka cewa ai annabi isma'il dan baiwa ne an gane ko to dan baiwa ne baban shi ai bada ta an kai ta zam ya sannan ya aure ta wasu kuma sun ce diyar sarkin ce ya bada ta saboda ya ga mutanen mutane suna tare da wani abu diyar shi ta bi su ita ma ta samu wannan irin wannan abin to almuhimmu dai duk mu aji wannan annabi isma'ila da shi aka fara haihuwa saboda waccan da ta ga wadda ta ba annabi ibrahima a matsayin wadda ta ba shi aurenta a matsayin baiwarta gashi ta samu ya kenan ta kwace gida ita ko bata yarda ba to wanda yake nuna annabi isma'ila shi ne to sai an ka fara da wanda an ka fara haihuwa ban sani ko mun fahimta ba yawwa sai ce rabbana ighfir li wa liwalidayya sai ce mi walil mu'minina yawma yaqumul hisab da wanda da mu'minnai to nan intabe intabe intabe su'al da ya ce wali walidayya su'alun ne kamar du'a'un ne ala zawat amma da ya ce walil mu'minina su'alun ne ala sifat to shi ko kuma zati ba a hankalta mishi ana hankalta mi sifa shi yasa an inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum to mu'minina kinnan da ya noka mu'minai ba a samun matsala dan mu'minai sifar su an ka hankalta ma shi kuma Allah sifarka khalqiyya da khuluqiyya khalqiyya babu ruwa ne da ita don shi ya halicce ka rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar amma khuluqiyya yake kallo kai mutum nagari kuma nagari ba to ya ana son a ci nasara duniya da lahira in an sa son a ci gaba a duniya da lahira to shine a hankalta ma sifatikin mutum ba a hankalta ma zatin shi ba zatin ka kai dan wuce kabila ne dogo ne kai gajere ne kai fari ne kai baki ne kai wane ne kai duk ba shi da hankalta ba a'a me ɗabi'arka mumini ne kai kana da ɗabi'a ta gari ko ba kada shikenan kana da ilimi ka iya aiki ko baka iya ba dogo ne kai bai dame mu ba ka iya aikin ko baka iya ba gajere ne kai bai dame mu ba ka iya aikin ko baka iya ba to wanda shine alamar cin nasara duniya da lahira ba sani ko mun fahimta ba to shi yasa kaga annabi Ibrahim da yayi ma iyayen shi addu'a su ma dan suna iyayen shi ne zati ne ma addu'a an gane ko ya kebance su da addu'a kaga ta baban shi bata ci nasara ba saboda ba mumini bane amma da ce walil mu'minina kinan mu'minne ake hankalta ma shi yasa can cikin mu'minina alaka ce ta masu imani in an ce mu'minina da waɗanda sun ka gabace shi da na zamanin shi da waɗanda za su zo mi bayan shi duk mai sifa ta imani shi yasa sifa ta imani ita ta yi rabtu tsakanin dukkan mu'minne gaba ɗaya sannan ita ta hada an gane ko halittu gaba ɗaya don wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi kuma alhitanu fil bahr suna yin istighfari ga malami na Allah ina ba ta amfice ni sannan ita hada ahlus samawati wa ahlul ard ita hada alaka tsakanin masu rai da matattu ka sana cewa ba alaka tsakanin masu rai da matattu ko ba gaskiya bane wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ta hada masu imani sannan ta hada ahlus samawati wa ahlul ard an gane alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi kuma wa yastaghfiruna lil ladina amanu yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu alaka da ta hada su kenan mun gane wannan da kyau walil mu'minina yawma yaqumul hisab da masu imani shi yasa da anka ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard sai anka ce a'a nan liman fil ard lil ladina amanu akinufi domin mala'iku la ya asuna Allah ma amarhum ba za su nemi makafirai gafara ba an gane ko ko liman fil ard wanda adda rabon imani suna mai fatan Allah ba shi ikon yayi imani amma ba duk mutanen da a bisa doron kasa ba wanda duk ya mutu kafiri mala'iku ba za su nemi mishi gafara ba dan Allah bai yarda da wannan ba kinan sai ya zamanto ustad Dr. Fadil Samar Ra'i shi yana ganin cewa da an kace wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard saboda dukkan mala'iku na an kace sai an kace mutanen kasa amma da an kace alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu saboda mala'iku ne wanda suke kusan Allah an gane ko al'arshin ubangiji ko ba haka ba suna dauke da al'arshin ubangiji suna suke cewa wa yastaghfiruna lil ladina amanu sai sun su sai suka kebe masu imani saboda ya nuna darajar su ta kai inda ba su yi ma kowa gafara neman gafara sai mai imani amma sai an kace a'a wannan ba haka nan bane shi wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard nan liman fil ard al maqsud bihi al mu'minuna domin la ya'suna Allah ma amarhum da waɗanda suke yahmiluna al arsha wa man hawlahu dukkan mala'iku ba sa neman gafara sai ga mai imani to annabi Ibrahim ya ce walil mu'minina ko baka nan bane an gane ko to nan mu'minin sai kai taglibi janibin dhukuri ala janibin inath domin mu'minin me yasa aka nemi musu gafara mushtaqqun ne me yasa aka ce Allah gafarta musu li imanihim to da kamata ma sai su ga cikin wannan kai kiyasin su ko kai taglibi ko kai kiyasin imanin da yasa an ka neman maza gafara shi yasa a neman mami mata gafara shi yasa shi annabi annabi nuhu yace mi rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat ko ba kana bane shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an kace fa'lam annahu la ilaha illa illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat to nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana shi yasa mutum in kafiri ne in mutum ya mutu baka san ko mumini bane ko kafiri ne kana shakka in ka zo sai ka ce to jama'a Allah ya gafarta ma musulmi ka kari in musulmi na ya shiga in ba musulmi na ba kai dai ka to manye سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته